أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ايها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai taron albarka masallacin da ke daura da gidan alhaji sale mai dangi a nan unguwar buba shango a nan fatar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na kitabu tauhid littafin babban malami al'alama a sheik muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala da muke gabatarwa a wannan masallaci a duk mako da zagayewar yini irin wannan yini mai albarka yau dai muna ne lahadi wanda hakan ya daidai da 22 ga watan shawwal yau hijira da shekara 1446 20 daidai ga watan hudu na miladiya 2025 a idan masu bibiya ba su manta ba yau ne dawowar karatu bayan aji karatu da muka sanadiyar gabatowar ramadan bayan kammala ramadan da abubuwan da ya biyo bayan idi da ziyarce-ziyarce da ɗan hutu kuma sai a yau ɗin nan allah ya ƙaddari dawowar mu wannan masallaci domin ci gaba da wannan karatu kamar yadda muka saba muna yi wa junanmu fatan alkhairi ibadojin da muka yi cikin ramadan da bayan ramadan duka muna roƙon Allah ta'ala ya karbe su kusakurai da muka aikata kuma muna fatan Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya sa muna cikin bayinsa wanda aka yi wa gafara da 'yantawa a wancan wata Allah ya sa mun rabauta da dukkan rabon da musulmi ke kasancewa a cikin Ramadan. Allah muna roƙonka ka ƙara wa rayuwar mu albarka. Ka sadar da ita zuwa ga Ramadan na gaba ya rabbal alamin. Idan ba manta ba mun tafi hutu kenan a ƙarshen darasi na 24. Wannan darasi da zamu yi a yau shine darasi mai namba ta 25 kuma zamu tashi babu qaulullahi ta'ala wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin a shafin littafi na 60 daidai a feji na 60 daidai a nan zamu tace insha Allah wannan kuma shine darasin mu na 25 malike cewa babu qaulullahi ta'ala babu zai magana cikin fadin Allah ta'ala da yake cewa wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah za ku dogara matuƙar in kun kasance kuna da imani ma'ana Allah shi ne madogara ga dukkan mai imani ba abun dogara gun mai imani idan ba Allah ba Allah shi ne madogara kuma shi ne abun nufi da bukata yasa a wata ayar yake cewa wa tawakkal alal hayyin ladzi la yamut ka dogara ga wannan rayayyen wanda baya mutuwa shine Allah Allah iya shaidar masu imani cikakken dogaransu da tawakkalinsu ga Allah ne domin Allah shi ne siffanta kansa da dawama duk wanda ba Allah ba da wamai wani in ma ka dogara ga shi ɗayan biyu ne ko ka ƙare ko ya ƙare ko abin da kake ganin zai iya dafa ma ɗin ka dogara gare shi Allah ya ƙwace ba abin da Allah bai iya ba amma Allah ya siffanta kansa shine alhayyul qayyum shi ne rayayye kuma dawwamammi kuma ya siffanta kansa da abin da ke gare shi baya karewa ma inda kum yanfadu wa ma inda lahi ba yasa dogaro cikakken dogaro da tawakkali to Allah yake yi wa duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isar masa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu in dai ga Allah ka dogara to Allah ya ce ya isar maka ba abin da zai dame ka to kaga masu imani sai Allah yake shedarsu cewa dogaransu da fawwala al'amuransu gaba ɗaya ga Allah sai Allah ya samu na cikin su suratul ma'ida a malik yake cewa wa qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala da yake cewa innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun Allah yake cewa innamal mu'minuna kadai abin sani ga masu imani allazina idza dhukira Allah waɗanda idan an ambata musu Allah an tunatar da su Allah kenan an musu karatu an tunatar da su Allah faɗin rahamarsa gafaransa falalarsa an tunatar da su Allah hukubarsa kamunsa azabarsa an fahimta in dai masu imani aka tunatar da su Allah domin ya ce fazakir fa inna dhikra tafa'ul mu'minin a tunatar domin tunatarwa masu imani kada take amfana ana gane wannan yasa duk wanda Allah ya wa arziki zai samu lokacin da zai zo yi qala Allahu qala rasul to Allah ya mai arziki duniya da lahira domin Allah ta'ala kamar ya rubuta sunansa cikin masu imani kuma duk wanda yake zuwa gun karatu ana sa rai zai aikata alkai da zai kaucewa shari'a ko mun kankanta sa a rayuwarsa wai Allah zai ci abin da da bai ji ba ko za a tunatar da shi abin da ya manta ko bangaren aikatawa ko bangaren halawa to Allah ke ta duk a tunatarwa a yi kokar a bari a musulunci to tana shafar mai imani Allah samu na cikin masu imani to Allah yake cewa idan an ambatawa masu imani Allah wajilat qulubuhum sai zukatansu girgiza idan mai imani ya ji hukuba ta Allah da irin kamunsa da irin narkon azabarsa he zukatan masu imani saraurawa hakanan idan masu imani suka ji faɗin rahamar Allah da aljanna da jin kai da gafara da rahama nan ma sai zukatansu girgiza kamar ba za su samu ba ana fahimtar wannan dama shi mai imani iya tsakanin bainar khawf wa raja wani lokacin kaman kama zaka ji kaman kana aljanna wani lokacin kuma Allah yake ka ji kamar kana gabar wuta dama shi ne imani wata ranka ji kamar ka sha ka samu aljanna wata ranka ji a'a akwai aiki fa mai jajawur a gaban ka to wannan shine alamar imani to masu imani idan an tunatar da su Allah zukatan suna raurawa idan azaba ce su tsorata kamar za su fada idan aljanna ce su tsorata su kamar ba za su samu ba sai Allah yake cewa wa iza tuliyat alaihim ayatu idan an karanta musu ayoyin Allah din an musu tilawa an musu darasi zadatum imana haka sai ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun hakan kuma ya ƙara musu dogara zuwa ga Allah ya ƙara musu dogaro zuwa ga ubangijinsu sai ne Allah to a ce idan mun kula a wannan aya ya uwa saƙon da take da shi shi ne alama ce ta imani a duk lokacin da ake karanta ma Allah ka ji ka tsorata idan ɓangaren azaba ne ka tsorata kamar ka ji ba za ka haiba idan ɓangaren rahama ne da jin kai ka tsorata ka ji kamar ba za ka samu ba to alamar imani ce wajilat qulubu kuma darasi na biyu a ayar shine duk wanda yake zuwa gun karatu yau da gobe ana karanta masa ayoyin Allah to za a ga alamar imaninsa iya karuwa za a ga alamar imaninsa iya karuwa wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana Allah ya ce duk lokacin da ake karanta musu ayoyi na ake musu bayani ake musu fassara ake musu fashin baki to zadattum imana za ga imanin su iya karuwa abinda da ba sa yi na alkhairi za su ci gaba ne abinda da suke na shiri za su kaurace masa wannan shine karuwar imani imani iya karuwa wajen yawaita aikin alkhairi imani iya raguwa wajen yawan aikata aikata shiri to masu imani idan suna jin ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imanu su iya karuwa abu na uku ala rabbihim yatawakkalu kuma suna samun cikakken tawakkali zuwa ga ubangijinsu cikakken dogaro su yadda Allah shine mai yi Allah shine mai rayawa Allah shine mai kashewa Allah shine mai azurtawa Allah shine mai bayarwa Allah shine wanda in bai baka ba mai baka su yunkura wajen nema amma su kawwala wa Allah al'amarin su in sun samu shine in ma ba su samu ba da saninsa to wannan shine alama ta masu imani inji Allah suratul anfal mali ce wa ƙaunuhu ta'ala faɗin Allah ta'ala da yake cewa ya aiwan nabiyyu hasbukallah wa mani taba'aka minal mu'minin ya kai wannan annabi mai tarun albarka dama malamai suna cewa irin wannan ayoyi suna ƙara nuni game da yadda Allah da kansa yake girmama manzonsa kowane manzo za ku ji Allah ta'ala a ƙur'ani ya kama sunansa tun daga adamu duk da cewa shi annabi ne ba manzo wani ya adamu sukun anta an kama sunan adam an kama sunan annabi isa ya isa ya musa ya ibrahim ya hudu ya nuhu ya lut ya dawu ya sulaiman duk Allah ya ambaci sunansa ƙur'ani da ya unida kuma amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da Allah ya sa ya unne da to ba zai kama sunansa ba sai dai a faɗo wani title nasa amma ba za a ce ya Muhammad ba babu wani Qur'ani duk Qur'ani kaf ba inda Allah ya ce ya Muhammad babu shi amma kowane manzo an kira shi an kama sunansa to wannan alama ce da Allah da kansa yake girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kuma darasi ne muwa mai girmama shi inda Allah ke cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila mu a matsayin mu na bayi masu imani abinda Allah ya dora mana game da manzon Allah girmamawa da martabawa da kambamawa da bin sunnarsa da ƙaunarsa ana fahimta da bibiyar abin da ya yi a rayuwarsa da kofin rayuwarmu zuwa tasa to wanda shi ne wajibin da Allah ɗora mara game da shi amma Allah ta'ala sai ce ya aihuwar nabi a wani gungi ce ya aihuwar wasu a wani gungi ce ya aihuwar musamman a wani gungi ce ya aihuwar mutassir a wani gungi ce ya aihuwar rasu duk da irin wannan Allah ya kira mazan Allah sallallahu alaihi wasallam to anan Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai tarun albarka hasbukallah Allah ya isar maka Allah ya isar maka dukkan sharrin mai sharri da makirci mai makirci da kullakullan masu kullakulle to Allah ya ce na isar maka su ba abin da zan su hasbukallah Allah ya isar ma ya rasulullah duk shirin su abu jihal su abu lahab su su su wannan abdullahi bin ubay bin salul da sauran manya-manyan kafirai duk makirce-makircen su Allah ya ce manzala kwantar da hankalinka na isar ma daga gare su ba abin da zan su baka shine ma'anar ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah Allah ya isar maka wa man ittaba'aka minal mu'minin hakanan Allah ya isarwa dukkan mabiyanka daga masu ibada to wannan ayar tana ƙarawa malamai masu da'awa suna kwanciyar hankali ana fahimta da Allah ya ce manzon Allah na isar maka da dukkan shari mai shari da makirci mai makirci duka na isar maka wannan wata rahama ta Allah da jin kai daga Allah Allah bai tsaye da wannan aiki kan manzon Allah kawai ba sai ce wa mani taba'aka wannan wawul aqaf ne ma'ana an goye masu imani su ma suna cikin tsaro da kariya daga Allah ana fahimta har in dai mutum zai yi da'awar sunna bisa alkur'ani da sunna bisa kuma ikilasi da gaskiya da nufin ɗaukaka addinin Allah to shi ma Allah ya bashi kariya Allah ya tsare shi ta inda ba ya zato kuma da yawa za ku ga irin yadda miyagu na waje da gida suke sa kahon zuka a wa'ansu daga cikin malamai amma da yake akwai kariyar Allah wallahi ba abin da yake kara musu da zai ci gaba da su in ka ga Allah ya yi wasi da malami to malamin ne bar Allah malamin ne ya kama duniya ya kama wani abu daban amma inda ya kama da'awa don Allah burinsa ci gaban addini burinsa fahimtar da wanda ba su gane ba to shi kan iya cikin taimakon Allah da kariyar Allah yadda Allah ya yi alkawarin kare manzan Allah daga shari daga kulle-kulle daga makinsu to haka na duk masu da'awa akan alkitabu wa sunna da ikilasi da yi don Allah to su ma Allah ya ba su kariya shi ne ma'anar romani ta ba aka sinil mubini duk mabiyanka daga cikin masu imani a jiya da yau da gobe in dai mabiyan manzan Allah ne na gaskiya sun hau kan hanyar da'awa ta gaskiya suna kira kan alkitabu wa sunna da ikilasi dai dan Allah to su ma suna cikin kariyar Allah da tsaron Allah ana fahimtar wannan akwai wata makamancin wannan ayar da Allah yake cewa يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس Allah ya tsare ka daga dukkan shirin mutane nana Aisha ummul mu'minin Allah ya kare da ita take cewa da kafin saukar wannan aya manzon Allah sahabbai suna zuwa suna gaje su da daddare irin su Sa'ad bin Abi Waqqas irin su a wannan Khalid bin Walid da sauran dai sahabbai suna zuwa su yi wa manzon Allah gaji a gidansa domin tsoron kada miyawarku su far masa da daddare suna zuwa suna gadi gidansa da wannan aya ta sauka cewa wallahu ya asimuka minan nas Allah ya baka tsaro da kariya daga dukkan sharrin mutane nana Aisha tace ina ji manzon Allah ya ku yace duk masu kwana a gidana dangane kowa ya tafi gidansa na sallame ku da yau kar kowa ya ƙara zuwa yi mun gani Allah ya tsare ba abin da zai sallame an bai janna kaga wannan tsantsar tawakkali ga Allah kenan tsantsar dogaro ga Allah dama annabawa su ne sabon gaba wajen tabbatar da dogaron zuwa ga Allah subhanahu wataala annabi Musa alaihi salam muna da labarin cewa da abu yayi abu fir'auna ya tisa shi a gaba da shi da dukkan al'ummarsa bayan sun gudu zai je ya riske su ya kai su gaba daya wannan shine fitar da fir'auna da wannan niyya annabi Musa alaihi salam ya bar Misra Egypt kenan ta yanzu da shi da sahabbansa da wanda suka yi imani da shi sai ga fir'auna fa adba'ahu fir'aunu bi junudihi bagyan wa adba sai ga fir'auna ya biyo annabi Musa da rundunarsa bagdiyan wa adwa dan zalunci da kuma tsabaragen mugunta da adawa da kiyayya annabi Musa yayi gaba fir'auna iyabinsa a bayan rundunarsa annabi Musa gaban su ruwa ne wanda ba yanda za a yi su haye wannan ruwa baya kuma ga fir'auna da jama'arsa mutanen annabi musa sa gaban ruwa baya firauna qalan ma tara'at al jama'an qala ashabu musa inna la mudraku ke sahabban annabi musa kace a mu kamata mu taka ne ai arziki mu shi kenan annabi musa domin shine annabi a lokacin kuma shine wanda yafi kowa dogaro ga Allah sai ce kalla inna ma iya rabbi sai hadi ku daina wannan magana ubangiji na iya tare da ni kuma sai ba mu mafita haka annabi Musa ya faɗa ga Fir'auna bai fi ƙasa da kilomita a bayan su ba ga gaban su ruwa ba za su iya haihuwa ba amma ce ku ku da wannan maganar ba mu halaka ba ubangiji na zai ba wa mafita iya rufe bakin sa fa auhayna ila Musa an atrib bi asakal bahr sai Allah ya ce Musa dauki sandar ka biki wannan ruwan daga ba iya bugan ruwan famfalaka fa kana kullu firqin katubil azim sai ga hanya ta bazu a saman ruwa hanya nylon Allah ya zuba a saman ruwa yace kwa hukunci kaga me ya kai ga annabi musa zuwa ga wannan dogaro ga Allah ne wa man yatawakkal ala Allah wa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isar masa duk mutumin da ya fi imani wallahi ya fi kwanciyar hankali shi yasa idan ana karantawa jama'a a rayuwar sahabbai za ku ji da mamaki kamar ba mutane ba sun ɗare mu ne da abubuwa kamar haka na farko sun fi mu imani ba yadda za ka haɗa imanin nasu abu na biyu dogaransu ga Allah ba zai haɗu da nawa na uku ya ƙininsu sakankancewa a kan abin da Allah ya faɗa da manzan Allah ya faɗa ko a yau wanda ya fi ka wannan wallahi fi kwanciyar hankali ko mun talaucinsa kai kuma duk arzikinka inda ya fi ka imani ya fi ka tawakkali ya fi ka yaƙini wallahi ba wanda zai kama wannan kwanciyar hankali a duniya babu shi sai wanda ya fi shi wannan abubuwa domin su ne suke zama kwanciyar hankali ga zuciya imani tawakkali yaƙini duk wanda Allah ya masa arziki da wanda ya ga masa arziki to sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya musu nasiha duk abin da manzan Allah ya ce musu wallahi sun yadda ko shakka ba sai misali ga sai na Abubakar radiyallahu akwai lokacin da ya dauko dukiyarsa duka abinda Allah ya hore masa ba abin da ya rage ya ebo duke kawo gaban manzan Allah ya ce ya rasulullah ga wani a taimake manzala ce sai na bakar mai kamar wa iyalan hukuma mai kamar a gida mai karage sai ce ai na bar musu alƙawarin Allah da alƙawarin ka ya rasulullah domin Allah ta'ala ya ce in tansurullah yanzu har in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimaki ku an fahimta in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimaki ku wannan taimakon da Allah ya ce zai yi to na yadda na sakankance zai taimake mu din shi yasa sai na abubakar radiyallahu an yace dukiyarsa duk ya dauko ya biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin tsafa dogaro ga Allah kuma hakan bai sa ya musu talaka ba iya cikin masu kudin cikin sahabbai har Allah ya karɓi rayuwarsa saboda idan har kana so ya dan uwa ka samu nutsuwa a rayuwarka jinin ke daina hawa wallahi ka yi ƙoƙarin sabunta imanin zuciyarka ka sakankanci abin da ke ga Allah iya ga Allah kai dai ka tashi duk wani yunkuri da ake yi duk wani yunkuri da ake na neman ka tashi ne inda Allah ya halatta duk wani neman kariya ka nema daga Allah ta inda shari'a ta tsara amma me yi Allah ne in ka nema baka samu ba Allah ne wannan shine tawakkali to sai Allah ta'ala yake cewa zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin suratul anfal Allah ta'ala ya ci gaba da cewa qauluhu ta'ala wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isa masa inda har ka dogara ga Allah din to Allah ya ce ya isar maka kuma ba wanda zai isar ma isar wadda ba kosawa ba gajiyawa in ba Allah ba Allah ne kadai yake da ikon isar ma isar wadda ba zai gajiya ba ko ba zai kosa ba ko ba zai fasa ba tunda hibaya kare alƙawari ana fahimtar wannan suratul talaq wa an ibn abbas radiyallahu anhu qala daga abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare da shi ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan kalma ta hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbuna Allah Allah ya isar mana wa ni'mal wakil madalla da madogara shine Allah wannan kalmar tana da tsada sosai wannan kalmar malamai suna cewa tana cikin kalmomin da ake faɗa mawa Allah a yayin bala'i Allah ya kama wa ta inda ba kai zato ba hasbunallahu wa ni'mal wakil ko hasbiyallahu wa ni'mal wakil idan kace hasbunallahu wa ni'mal wakil jami'i kai idan kace hasbiyallahu wa ni'mal wakil kai kadai kai wa kanka an bayyana wannan shi ɗan abbas yake cewa a wannan kalma ta hasbunallahu wa ni'mal wakil qalha ibrahim alaihi salam hina ulqiya finna a lokacin da aka jefa annabi ibrahim a wuta ai duk muna da labari qur'ani qur'ani ba mu labari an tara wuta domin a kore annabi ibrahim alaihi salam an gane ko saka ce qalu harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin kafiran lokacin suka ce mu kone shi mu taimaki abubuwan bautarmu har in za ku yi wannan ku aikata an ce shekara da shekaru su ne suka na suna haɗa itacen da za ku wannan nan ibrahim shekara da shekaru suna ta tara itace lokacin da tarin ya yi taro aka zoron da za a kone annabi ibrahim a.s. aka cinna wa itacen wuta kuma suka kasa zuwa domin su jefa annabi Ibrahim a wutar domin wutar ta yi kama ba wanda ya sai da cutar ana fahimta sai ga shaidan ya zo da sura irin ta dan adam sai ke cewa da su me za ku yi da ne sai suke cewa wannan za mu jefa a wannan wutar domin shi ne yake zakin allolin sai ce da koya muku dubara suka ce eh sai shaidan ya musu dubara ya koya musu yadda ake yin majaujawa aka kafa itatuwa a can bayan aka samu igiya ko danko aka dama aka saka ka zai har ba yi gaba to aka saka annabi ibrahim a majaujawa aka dama sai aka jefa shi a wuta shaidan ne koya musu wannan amma su ba su da wannan dubara ba su da wannan basira an ce a hanyar annabi ibrahim alaihi salam kafin ya fada wutar ba an jefa shi kafin ya fada sai ga mala'ikan da yake kula da iska ya zo ya ce ya ibrahim idan kana son taimako to kafin ka fada zan je ni iska na kwashe wutar gaba daya sai ce allah ne ya aiko ka sai ce a taimakon ka zan sai ce a ba na so allah ne ya halicce ne ya fi kowa sanin halin da nake ci sai ga mala'ikan da yake kula da ruwa ya ce ibrahim kana son taimako kafin ka fada wuta na saki ruwa ya kashe wutar gaba daya sai ce Allah ne ya turo ka sai ce a ni zan taimake ka yace ba na so barke da ba Allah da ya halice ni ya fi kowa sanin halin da nake ciki sai Allah ta'ala ya kira wutan da kansa kulla ya na Allah ya ce muka ce ya ke wuta ku ni bardan wa salama ki zamto mai sanyi sanyin ma mai aminci amma ala Ibrahim kan annabi Ibrahim shi kadai Allah ya kirayi wutar ya faɗa mata dan Abbasu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa cewa Annabi Ibrahim ya ce bi taba jin dadin rayuwarsa a duniya ba kamar lokacin da yake ciwon wutar bi taba jin dadin rayuwar duniya ba kamar lokacin da yake cikin wannan wutar gahi bayan wuta ce take ci amma gunda Annabi Ibrahim yake zana kamar dausayi ne kamar gone bakin ruwa da shukoki da ni'ima da komai amma bayan wutar da take ci malaman tarihi suka ce a wannan yinin dai wuta ba ta kona ko abincin da za a dafa ba kowa sai dai sha farau-farau ya tashi amma wuta ba ta yake ba domin ta ji tsawa daga Allah subhanahu wataala yasa tun daga nan malamai suke cewa ake cewa annabi Ibrahim imamul muwahhidin limamin masu tauhidi mala'ika ta yanzu zai taimake ce wallahi bayan su Allah da ya halice ya fi kowa sun halin da ya ce an bai wannan to an ce lokacin da aka jefa shi wutar abin da ya faɗa ke ya ce hasbun Allah wani mulki Allah ya isa mana madalla da madogara shi ne ya sa manzan Allah ya koya mana cewa duk mutumin da ya tahi da asuba ya ce hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim ya fadi wannan sau bakwai manzon Allah ya ce a yinin kafata da yinin ba wata cutarwa da rasul tun daga alfijir har zuwa rana ta fara cutarwa ne ta dan adam ko aljini wallahi ba za ta same ka ba kuma yace idan ka faɗi wannan ka maimaita sau bakwai bayan magari to har garin Allah ya waye ba cutarwa da same an ce akwai wani sahabi da ko miciji ne sare shi ko kulama ce da ya zo manzan Allah ya masa addu'a sai ce amma da sahaba kai wani wurin mutum ce wallahi ba ke bace yasa amma da kai wallahi Allah zai baka tsoro ba zai sani ana fahimta wannan mu koyawa kanmu da iyalanmu da dukkan wanda yake rayuwa da musamman a wannan rayuwa ta rahin tabbas rayuwa ne haɗari irin wannan rayuwa da kana taka wani iya taka baka sani ka dinga ƙoƙarin yin wannan azakar na sunna shine maganin dukkan wani mugu a wannan rayuwa ka samu lada ka raye sunna ka samu tsaro daga Allah ba a baka wani shirka ko wani abin da zai raba ka da addinin ka wannan ya ishe ga jima ba in zaka ƙara ka ƙara da bismillahi alladhi la yadurru masmihi shay'un fil ardi la bisma wa huwa samiul alim ita kuma guda uku ake kai wancan bakwai kai wannan uku manzo Allah ya ce ba abin da zai cutar da kai duk wannan yinin da duk wannan dara ko manzo Allah duk abin da ya faɗa gaskiya ne domin ma ya duk anil hawa in huwa illa wahayyuha amma in janna to Abdullahi dan Abbas yake cewa annabi Ibrahim alaihi salam wannan kalmar ya faɗa ko wannan jumlar ya faɗa hasbunallahu wa ni'mal wakeel a lokacin da aka jefa shi a wuta wa kala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hina kalahu ita annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya maimaita ita dai wannan kalma ta hasbunallahu wa ni'mal wakeel ita annabi mu annabi Muhammad ya maimaita lokacin da aka ce allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhashawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah yake cewa allazina qala lahumun nasu su sahabbai su ne wanda an su jama'a daga cikin munafikai suka zo suka ce da su innan nasa lalle ilalla kafirai sun taru a kanku ƙadi jama'u laku sun aika goron gayyata sun yi ganganku a kanku za su zo su mursuke ku gaba ɗaya a lokaci ɗaya faka shauhun ku tsorace su ba kar ku yadda ku bi manzan Allah za ku haraka munafukai suke faɗa wa masu imani wa domin su sanyaya musu gwiwa su sanyaya musu ƙoƙarinsu sai Allah ya ce fa za da hum imana wannan kalmar da munafukai suka faɗa wa masu imani sahabbai ya ta ƙara wa sahabban imani wa ƙalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isar mana madalla da madogara shine Allah annabi Ibrahim ya faɗa annabi Muhammad ya faɗa sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da ake neman tanyo da agaji daga Allah a lokacin da wata musiba ta doso ka ba wurin da za ka riƙe wuta kamar wannan hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahi in ka faɗa da ikhlasi Allah zai baka kariya da dukkanin cutarwa rawahu al-bukhari wa an-nasa'i imam al-bukhari da imam an-nasa'i suka fito da wannan hadisi malai ce fihi masail a wannan babi akwai masail al-ula na farko anna tawakkul min al-fara'id cewa dogaro ga Allah wajibi ne dukkan mumini dukkan musulmi to wajibi ne akan sai dogara ga Allah ba wai mustahabbi bane a'a dole ne min al-fara'i iya cikin farillai ya zamto kana da dogaro ga Allah abu na biyu as-sadi annahu min shurutil iman cewa shi tawakkali iya cikin sharɗin imani duk mutumin da bahi da tawakkali bahi da imani an fahimta sharaɗin imani ne tawakkali iya daga cikin sharaɗin imani ya zama to kana da cikakken tawakkali zuwa ga Allah as-salisa tafsiru ayatul anfal mun ji fassarar aya cikin suratul anfal ar-rabi'a tafsirul aya fi akhiriha mun sake jin fassarar wacin ayar a ƙarshen ta al-khamisa mas'ala ta biyar tafsiru ayatul talaq من تفسر آية في سورة الطلاق ومن ومن يتوكل على الله فهو حسبه إذا سورة الطلاق السادس على شدة عظم شأن هذه الكلمة ما ليشي كرمان الأمر وانا كلمة أغاني هو كرمان الأمر انت ita wace kenan hasbunallahu wa ni'mal wakeel malaci azmu sha'ani hadhihi kalma girman al'amarin wannan kalmar wa annaha qawlu ibrahim alayhi salam ita ce abinda annabi ibrahim alayhi salam ya faɗa a lokacin da aka jefa shi a wuta wa muhammad sallallahu alaihi wasallam fi shada'i haka nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan kalma a lokacin tsanani da wahala an yi gangan ko za a zo madina a murtsuke su gaba ɗaya ya maimaita wannan kalma sahabi suke maimaitawa to ne Allah ya tsorata kafirar su gudu zuriyarsu babu qaulullahi ta'ala babin fadin Allah ta'ala da yake cewa afa aminu makarallah fala ya amanu makarallahi illa al-qawmul khasirun yanzu kun aminta da kamun Allah ine makarallah kun aminta da kamun Allah ko kun aminta da azabar Allah an gane ko shi makaru ba a jingina wa Allah shi a fasarar da ake wa kowa makru shine mummunan tanaji an fahimta shi ne mummunan tanadi ko wani kulli na mugunta ga wani ne mako yasa can Allah yake cewa makaru wa makaru suna kulle kullen su kuma Allah iya warware ba an fahimta yasa a warware cewa iz yamkuru bika allazina kafaru ya rasulullah ka tana lokacin da kafirai suke ma makau suke ma kulle kulle na mugunta amma in makaru ya zo ga Allah sai dai a fassara shi da azaba ko kamusa domin Allah ba a jingina masa kari'a Allah ba a jingina masa nakasa an bai janna makarar Allah shine kamun Allah ko azabar yanzu ku kafirai kamar Allah iya tambaya yanzu ku mujrimai kun aminta da kamun Allah wani irin ƙarfi gare ku za ku aminta da azabar Allah shine afa aminu makarar Allah yanzu kun aminta da kamun irin na Allah sai Allah yake cewa fala ya amanu makar Allah ba wanda zai aminta da kamun irin Allah illa alqawmul khasirun sai mutane ta babu hasara duk mutumin da ya bigi kirji ya yadda kamar iya cewa ya yadda Allah ya azabtar da shi din to Allah yake cewa babu dade babu rage wannan iya cikin tababbun mutane an bayyana ko ma mutum bai faɗa da baki ba akwai alamu da suke nuna haka yanzu misali akwai abubuwa wanda ubangiji ya haramta kuma ya faɗi makomar waɗanda suke yi wanda ba wani wanda yake a cikin musulunci bai san su ba ko kai ba malami ba ne yanzu kamar harkar riba a kasuwanci inda kai musulmi ne ka taɓa ji an ce riba haramun ce kuma ga irin hukubar allah da ya ce zai yi wa waɗannan mutane inda kai musulmi ne ka ji ka taba ji an ce zina haramun ce in dai kai musulmi ne ka taba ji an ce giya haramun ce in dai kai musulmi ne ka taba ji an ce a luwaɗi haramun ne in dai kai musulmi ne ka taba ji an ce giba cin hanci da rashawa hassada duk haramun ne kuma akwai hukuma ta Allah ga irin wannan laifuka an fahimci maganar to yanzu a ce yau ga musulmi iya caca alaƙaddar Allah iya shan giya iya zina iya cire ba iya karɓar rashawa da hajji ko musulmi ne kuma ya ji wannan a kunnansa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba kaga wannan kamar ya ce ya aminta duk azabar da Allah zai wa waɗancan ya masa shi ne fasarar maganar rai kamar iya cewa ya gamsu ne in Allah zai yi kamun irin waɗancan yayi da haɗari to ma'ana duk wanda yake kutsawa cikin ka ba irin zunu abin da ya shafi wannan gingima gingiman laifin kuma ya sani kuma iyaci ana faɗa amma bai tuba ba ko ba shi da niyyar tuba to irin waɗannan mutane suna cikin hasararrun mutane jihar shine fala ya amanu makarallah illa alqawmul qasir ba wanda zai aminta da kamun Allah ko azaban Allah sai dai mutane hasararru waɗanda suka taɓi agun Allah yasa duk mutumin da yake zunubi yake bayyana zunubi ka guje shi wallahi ba abokin zama ba domin iya cikin fishin Allah da tsinon Allah musamman manya-manyan zunuban nan kaga mutum ko a jikinsa bai ci aikatawa yake kawai duk abin da ya zo masa yi zai yi bai tsoron Allah bai kunyar mutane wallahi wannan ba abokin zama bane ba abokin hada hudda da shi bane saboda iya cikin fishin Allah kuma iya dab da fadawa azabar Allah domin kamar ya aminta ne da kamun Allah ne ya aminta Allah ya kama shi ya aminta Allah ya masa duk abin da yake waɗancan mutane an fahimci wannan to duk wanda yake wannan bai duba ba bai tuba haka zuciyarsa ba ta karaya to babu shakka akwai yiwuwar akwai azabar Allah tana jiransa Allah ya tsare malik ke cewa wa qawluhu fadin Allah ta'ala da yake cewa wa man yaqanatu min rahmati rabbih illa dallun ba mi dibi tsammani ga rahamar ubangijinsa sai mutane batattu duk wanda ya dibi tsammani daga rahamar Allah to Allah ce ba mutane da suke dibi tsammanin rahamar Allah sai sai batattun mutane ibbatattun mutane ana ganewa yasa ba a shiga tsakanin Allah da bawa ba za ka ce kai wannan kai Allah ba zai gafarta wa ba a yi akwai wani bawan Allah da an ci lokacin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam iya laifi ya zo a mai hukunci ya ƙara laifi a kamo shi a mai hukunci sai wani subin da baka ce kai dai Allah ba zai gafarta ba an fahimta a take sai Allah ya turo wahayi ya ce ina wanda ya ce ba zan gafarta wannan bawa mai laifi ba sai manzan Allah ya ce ina yake sai aka ce gashi a cikin yi ne faɗa to Allah ya ce a faɗa maka shi wancan bawan na na gafarta masa kai kuma na rushe yake ba haka Allah ya kwa shi bawan na da yake min laifin yake zo ake masa hukunci na yafe masa na gafarta masa kai kuma da kace ba zan mai gafara ba na rushe ma yake masa yasa ba a shiga tsakanin Allah da ba in ka ga mutum iya aikata laifi ɗayan uku ne in kana da fawa a kansa ta kana ki kana ki kamar ɗa ƙani mata da sauransu in kana da iko da za ka taka masa binti da ƙarfi ka taka masa dina na biyu in baka da wannan fawar a kansa ka yi masa nasiha idan ba za ka iya masa nasiha ba ka samu wani wanda kake ganin zai iya masa nasiha ya masa in da duk wannan hanyoyin babu to kai masa addu'a ka ce Allah ga bawanka iya saba maka ya Allah Allah ka shirye da shiri da saba wannan shine tsakaninka da dukkan musulmi ya katsuru amma ba su yiwa ba ba gulma ba ba ka zo ka zauna ka dinga gulman sa baya ba in kai wasa sai Allah ya jarabe ka da wannan kamar an fahimta wannan shine abin da malamai suka faɗa in za ka iya hana laifi ka hana in ba ka iya hana wa ina sai a daina in ba ka iya yi sa'ayi in duk ba wannan hanyoyin to kai wa mutum addu'a Allah bayan ga masu aikata ma laifi kaza da kaza da kaza Allah ka shirye da su mu ma Allah ka shirye da wannan shine yini abin da zaka fita amma tsautsan baki da irin wannan surutar da ɗebe mutum daga rahamar Allah to iya jefa dan adam zuwa ga bala'i Allah ta'ala ya sauka to ubangiji ya ce ba masu ɗebe tsammani daga ramar Allah sai mutane batattu. Suratul Hijiri aya mai namba ta hamsin da shida. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhu maqal daga Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya ƙara yadda da su yace. Su'ila anil kaba'ir. An tambayi manzon Allah game da kaba'ir gingima gingiman laifi. Fakala sai manzon Allah ya ce ashirku billah. Farko shine shirka. An fahimta? duk abin da manzan Allah zai buɗe na kaba'ir zurub da shirka jama'a domin muninta da haɗarinta shi ne zunubin da Allah ya ce duk wanda ya mutu iyaye ba zan gafarta masa inna Allah la ya gafiru an yi shuraka bihi duk wanda ya mutu iya shirka Allah ya ce ba zai gafarta masa sannan waye gafiru ma duna zalika bai sha duk laifin da ake wa Allah ba shirka ba to Allah iya da ikon ya gafarta wa shi ma wanda ya so an bai wannan gafarar laifi ba shirka ba ga wanda ya so ne ba ka sani ba kana cikin wanda ya so ko ba ka ce ba ka sani ba so daga karamin laifi da babban gudarsa ake tuba ake neman yafiyar Allah ake neman gafarar Allah ake kuma a wata ayar yake cewa innahu man yushriki billah faqad harrama Allahu alayhi janna duk wanda ya mutu iya shirka to Allah ya ce a faɗa masa aljanna haramun ce a gare shi aljanna dai da Allah zai sa masu imani to in dai mutum ya mutu iya shirka Allah ce haramun ne ba zai ga aljanna ba to daga shirka tana da hadari yayin mu guje ta mu ƙara jaddade neman sanin ta mu guje ta ita ce laifin da yake kai mutum wuta direct Allah ya tsare malik ya cewa a manzon Allah sai ce al-ishraku billah farko shirka an gane ko sai ce wal ya'su min illa da ɗebe tsammani daga rahmar ɗebe tsammani daga rahamar Allah shi ma laifi kana ganin kamar Allah ba zai magafara kana ganin kamar ba za ka samu aljanna ba shi ma laifi an fahimta kuma laifin ma baka gani babba ba iya cin gaba irin zunub manzo Allah sai ya goye wannan laifin a bayan shirka domin girman sa kar ka taba ɗebe tsammanin rahmar Allah in dai kai musulmi ne mai imani kana kwatanta aiki a cikin addini kar ka ɗebe tsammanin rahmar Allah an fahimta qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim sai Allah ce la taqnatu bi rahmatillah ya ku bayina masu laifi wanda kuka yi gingima gingiman laifi to Allah ce karku ne ne bai tsammani daga rahmata inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah iya gafarta zunubi gaba ɗayan sa innahu huwal ghafurur rahim Allah shine mai gafara mai jinkai an fahimta akwai lokacin annabi Musa alaihi salam an shiga scarcity haka Allah ya rike ruwa ba ruwan sama a lokacin amfanin gona iya mutuwa dabbobi suna mutuwa mutane sun shigo na hali na wahala annabi musa sai ya ce a fita bayan gari a roƙi allah a yi sallar roƙo ruwa an fita an taru sai allah yi wa annabi musa wani ya ce ya musa ba zan yi ruwa ba akwai wani bawa na daga cikin ku iya saba ne iya min ba daidai ba iya min laifi ba zan yi ruwa ba sai ya tashi ya bar cinku sai ya tashi daga cinku ya tafi sannan zan yi ruwa inda annabi musa ya tsaye da jama'a ya ce ga sako daga allah ya ce a cikinmu nan da muka fito neman roƙon wannan akwai wani bawan allah da yake aikata wa allah laifi iri kaza da kaza to allah ya ce ba zai yi ruwa ba sai ya tashi ya bar gudan so da kai in ka san kai ne ka dai gani mutumin nan ya duba dama da hagu bai goni ya tashi a ransa ya ce idan na tashi na barkun nan to ba ni ba dukkan zuriya ta ma na shafa musu baki fenti ai dan wane ne ai jikan wane ne ai baban wane ne na shafa wa bayana baki fenti yayi wannan tunanin a zuciyarsa ke sun kuyi da kai ya ce Allah na tuba daga wani zuwa wannan laifin da ka faɗa wa annabin ina aikatawa ya Allah na duba iya cewa ya tuba sai ruwa ya sauko ruwa ya sauko sai annabi Musa ke cewa ya Allah ka ce ba za ka yi ruwa ba sai wani ya fita daga cikin mu mai laifi kaza da kaza da kaza kuma Allah ba wanda ya tashi a cikin mu ga yana sauko da ruwa sai ce ya Musa wannan bawan ya ce min ya tuba an fahimta ya mun alƙawari ya tuba sai annabi Musa ya ce to Allah ka nuna mana shi muka yi mana sai ci haba Musa iya laifin ma ba nuna shi ba sai zai tuba ai magana ta wuce iya laifin fa na rufa masa asiri ba wanda ya ga iyaye to kuma yanzu ya tuba nuna ma shi ba zai yi ba ai magana ta wuce wannan shine karamci irin na Allah Allah karimi ne an fahimci wannan saboda ka duk girman laifi abinda Allah yake bukata da kai ka tuba zuciyarka ta karaya yasa hadisi ya tabbata annadamu at-tauba nadama matuba ce kai laifi ka dawo kana ta nadama me yasa ne kama kuwa ya aka shi din yin da ne kama to shi ma wannan nadama tuba ce in Allah bai so ka darhaba ba nadamar ma ba za ka an fahimta sai kana ganin burgewa ce wata isa ce amma har in Allah ya sa zuciyarka ta kare kai nadama to alama Allah iya san ka darhama zaka tuba Allah ya ba mu ikon tuba simali yake cewa a bam a dan abbasu yake cewa manzon Allah ya ce daga cikin kaba'irai bayan shirka akwai al-ya'su min rauhillah wal amnu min makarillah da kuma amuntuwa da kamun Allah al-ya'su min rauhillah shine ɗebe tsammani daga rahmar Allah al-amnu min makarillah shine amuntuwa da kamun Allah shi ma ne kuma iya cikin kaba'ir zunu wa an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kare da shi dan mas'ud yake cewa a akbarul kaba'ir laifi mafi girma daga cikin kaba'ir zuru sai manzon Allah ya ce al-ishraku billah shirka ta ƙara dawa ana ta fito abda hadisin Abdullahi dan Abbas nan ma hadisin Abdullahi dan Mas'ud ta sake fitowa sannan wal amnu min makarillah da amuntuwa da kamun Allah ko amuntuwa da azabar Allah wal qanut min rahmatillah da ɗebe tsammani daga jinkan Allah wal ya'su min rawhillah da ɗebe tsammani shi ma ne daga rahamar Allah ko jin Allah wanda suna cikin kaba'ir zunub kamar yadda manzon Allah ya faɗa Abdullahi dan Mas'ud ya kai to mana rawahu Abdurrazzaq malam Abdurrazzaq a cikin littafin sa ya fito da shi an gane yau sai masail maliki tafi masail a cikin wannan babi akwai al-masail yake cewa na farko tafsiru ayatul araf akwai fassarar suran ayat cikin suratul araf can da yake cewa a afa aminu makarallah a cikin suratul araf a thaniya na biyu tafsiru ayatul hijr wa man yaqanatu min rahmat rabbih illa dhalun ayat cikin suratul hijr ba mai ne mai tsammani daga rahamar Allah sai mutane batattu الثالثة نوكو شدة الوعيد في من أمن مكر الله أقوبة ما في سنني قوان نسك أمنت دكام الله أقوي أقوبة من سنة نجرس الرابع له شدة الوعيد في القنوت أقوي أزابة من سنني قوان ديكي إبي سماني قمنا جنة الله أما إمتى؟ ka ɗebe tsammani daga rahamar Allah laifi ne ka yadda Allah ya kama kai ma azaba shi ma laifi ne ke dai ka zama bai na khawfi wa raja kana tsoron azabar Allah kana kwaɗe rahamar Allah kana tsoron azabar Allah kana kwaɗe rahamar Allah wannan shine rayuwar basu ba ya da'una na ragban wa rahaba suna mana ibada suna tsoro suna kwaɗayi tsoron kamar ba za mu karɓa ba kwaɗayin kuma ko za mu karɓa mu samu samun rahama to wannan shine da abin masu imani Allah samu dace babu min al-iman as-sabru ala aqdarillah malaci iya daga cikin imani hakuri akan jarabawa daga imani Allah ya jarrabe ka dole ba kai hakuri ka jure ba wanda ya jima a bakinka alamar imani an fahimta yasa dama Allah ta'ala yake cewa innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manua sai ji ilal musalli dan adam an halice shi da wani ciwon san kai yini halu ciwo na san kai da kai idza massahu sharru jazua idan wani cuta ko wani ba abu mara kyau ya same sai ka maraki ko ina sai ya bada wallahi na tashi haka wallahi ba kaza wallahi ba kaza ko ina sai ya faɗi wannan amma wa iza masahu alkhairu manua idan alkhairi ya same sai shiru ba ne sai Allah ce waɗanda ba sa wannan sai masu sallar gaske ilal musalli su ne masu ibadi an fahimci wannan saboda hakuri ya ɗan uwa akan jarrabawa daga Allah to alama ce ta kaiwa nasara a rayuwa kuma alama ce ta imani mai girma kuma imani idan kun kula annabawa sun fi kowa matsayi a gun Allah amma Allah bai gyara su ba hasali ma annabi rahama da bakinsa yake cewa ashaddun nasa bala'an al'abiya waɗanda suka fi kowa shan jarrabawa cikin mutane su ne annabawa ku duba yanzu muka karanta annabi ibrahim ana wuta ba ka ji bai an kore shi daga gidansu an fatattake shi an mai kaza hasani an kama shi ma an jefa shi shine mai matsayi na biyu a gun Allah duk duniya da lafiya in ka dauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi Ibrahim shine mai namba biyu duk duniya da lafiya amma domin Allah ya nuna mana cewa jarrabawa daga Allah ba wai rashin kauna daga Allah ba hasali ma waɗanda Allah ya fi so ya fi jarraba su waɗanda Allah ya fi ƙauna ya fi jarraba su tunda kai dai ba za ka ce Allah bai san annabawa ba Allah ya fi ƙaunar annaba a kan kowa cin halittunsa amma ga irin jarraba da suka fi kusa idan ka dauko annabi yusuf alaihi salam ga irin jaraba da ya samu a kansa har zaman kurkuku yayi an je ba shi a rijiya an sai da shi a matsayin bawa ga matsayinsa ɗan annabi cikan annabi babansa ma kakansa annabi amma ya faɗa wannan jaraba ga annabi musa fir'auna ya tesa shi a gaba sai ya gudun hijira tun daga egypt har zuwa palestina gaba annabi musa alaihi salam gudun hijira yayi tun daga egypt har palestina ta yanzu a kafa kwamitin ga tsoro ga yunwa ga kishirwa annabin allah ne shine mai nan batun daga annabi ibrahim sai annabi musa alaihi salam amma allah ya bar shi domin ya nuna ma cewa kai ma zai iya jaraba an bai mishi wannan to wannan babin shi za mu shiga a mako mai zuwa isha lokaci yayi za mu tsaya ana abinda muka faɗa daidai allah ya ba mu ladan su abinda ne kuskure ko tutuban harshe muna roƙon allah ta'ala ya ɗauke mu daga kansa allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon minta allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a gare mu ga mahaifanmu Allah ya ji kanmu Allah ya mana gafara akwai mai baran addu'a yassa ba ta da lafiya yana baran addu'a
a muna ƙara addu'a gare mu Allah ta'ala ya samu cika da imani Allah ya sa ƙarshen rayuwar mu yi kyau muna roƙon Allah ta'ala da mu da zuriyar mu ya Allah ta'ala ka shirya mu hanya madidiciya Allah muna roƙon ka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsare ka daga shirin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙon ka aljanna Allah muna neman tsarinka daga wuta ya rabbal alamin akwai wani bawon Allah da ya aiko neman addu'a game da yarsa ba ta da lafiya iya neman addu'o'in mu Allah ya ba ta lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya warkar da ita da ita da dukkan marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya ko kuma Allah ta'ala ya ƙara mana lafiya da imani muna ma cikin karatu sai ga Alhaji Abdullahi ya zo shi ma muna ƙara masa don Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya na'am na'am na'am Allah ya kara masa lafiya da shi da yar tasa duka Allah ya kara musu lafiya abinda aka sa a gaba na alkhairi Allah ya bayar abinda yake tsoro kuma na ba daidai ba Allah ya tsare mu duka akwai malam Isa Wali yau ya zo mun ci gaba da aikin media da shi dama kuma kusan asali ma shine ya bude fejin media ta mu gaba daya to ya samu mataimaki malam Isa Kuloma to shi malam Isa ya samu canjin aiki daga nan a mai da shi Abuja aikinsa ya koma can sai dai kuma jifa-jifan Allah ya kawo shi yanzu malam isa shi ma ya zo ya ƙara kamawa to muna fatan Allah ya mamala jagora duka malam isa muna ma don Allah ya maka albarka abinda aka sa a gaba na kasuwa da harkar noma Allah ya sanya albarka a ciki iyalai Allah ya musu albarka mahaifa Allah ya ji kansu da mu gaba daya sauran yan midiya da suke taimaka masa irin su malam da irin su Ja'far da baban gida su Allah ta'ala ya karbi addu'o'i duka waɗanda suka zo wannan masallaci kowa da kowa Allah ya karba do'in mu duka Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah mai da kowa gida su lafiya Alhaji da ya asasa wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya jika mahaifansa da namu Allah ya shirya zuriyarsa da tamu Allah ya ƙara albarka cikin samun sa da mu Allah ta'ala ya bashi tsaro da kariya da mu gaba daya Allah ta'ala ya sa mu lafiya mu gama lafiya Allah ya fahimtar da mu addini Allah ya ƙara tabbatar da mu ka hanyar gaskiya da abin da ba gaskiya bane Allah ka ba mu iko guje masa Allah ta'ala karbi addu'o'in mu da ibadun mu duka Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi